بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيحكى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا يمتنا جمعة wanda sha shida ga watan jimadar hula shekara ta 1441 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da goma ga watan januwari watan daya shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna wato burdatul madih wanda aka fi sani da littafin alburda wanda wanda ya rubuta shi muhammad ana kiransa abu abdullahi muhammad al-busairi wanda shi ya rubuta wannan littafi to za mu tashi alfaslu sani fasli na biyu fitta haziri min hawan nafs mala ya ce ko kuma shi mai waƙen yake faɗa don wasu na gani kamar wai ba malami ba ne kawai dai mutum ne wanda Allah ya ba fasaha ta harshen larabci da kuma yabo shi yasa ya rubuta littattafai daban-daban game da yaban annabi sallallahu alaihi wasallama akwai littafin sa alhamziya da shi ma in mun kare wannan shi za mu sa insha Allah da duka shi ya rubuta su duka dai suna ɗauke da yabo na manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu malamai ke ganin shi albusiri ba malami ne wanda ya fahimci shari'a yadda ya kamata ba shi yasa a cikin waƙoƙin nasa kamar yadda za mu ji akwai kurakurai da siffanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da abin da bai kamata ba in mun zo a wuraren za mu yi bayani ya ce فإن أمارتي بالسوء مت تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل كرا ضيف ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي برد جماح من جوايتها كما ترد جماح كما ترد جماح الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كثر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع حب الرضاع وإن تفطبه ينفطم فاصرف فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصمي وراعها وهي في الأعمال سائمة وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحللت وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أقمي أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى ولم أصل سوى فرض ولم أصمي آه. yake za mu ɗan koma gabaitin da yake cewa a datka hali ya lasirri bi mustatiri anil wushati wala da'i bi munhasimi wanda a datka hali ya yana da fassarori guda uku to sai muka ambace guda ba mu kawo uku ɗin ba wato dama da ya ce ya la'imi fil hawal uzuri ma'ziratun minni ilaika walau an safta lam talumi wato ya kai mai zargina akan so son da ya yi kama da kabilar banu uzura a cikin kabilun yaman na larabawa wanda ana buga misali da su ta fuskar soyayya don su idan suna son abu ba su same shi ba to har sukan faɗi suna mutuwa saboda tsananin su to shi yasa in so ya yi tsanani sai a buga misali da wannan so ɗin to ya kai mai zargi na akan so wanda ake jingina shi da so ɗan uzuri ma'azaratun ko ka ce ma'azaratan duka yana iya karɓa a nahau karɓi hanzari minni gare ni ilaika zuwa gare ka walau an softa da kayan adalci lam talumi da baka zarge ni ba akan wannan so da nake yi adatka haliya a abin da yasa kake zargi na sai muka fasara da cewa yana addu'a Allah ya sa wannan musibar da nake ciki ta ketare ni ta same ka wato kai ma ka ɗanɗana kai in akwai zafi tunda kana ganin kamar a ganganci nake yi wannan shine fassarar da ibn hajar al-haitami ya kawo a littafinsa al'umda fi sharhi fi sharhi al-burda shi wannan fassara ya zaba to fassara na biyu a dafka haliya kawai kana zargina ne ai halina ya isa gare ka ma'ana duk yanayin da nake ciki ka sani musibar da duk nake fama da ita ta iso maka ko ko kuma fassara na uku adatka haliya halin da nake ciki samun ka abbaye ba ya ketare ka ne da ya tsallake ka sai ya zo ya fada min ya same ni ko ya samu wani a mai hali irin nawa to wannan su ne fassarori guda uku da ainihin su malamai suke wa wannan baiti ya ce alfasulus sani wannan fasili na biyu fitta haziri min hawan nafs wanda ya kunshi gargadi akan son biyar son zuciya son rai abinda kawai son rai yake tsara mutum shi yake bi to wannan fasili zai muna bayani ko gargadi akan wannan fa'inna ammarati to akwai fa'inna haƙiƙa ammarati mai umarni na wato yana nufin nafsi ko fa'innan nafsa ammarati haƙiƙa rayuwa mai yawan umartata bisu'i kaga sai ya shafe ainihin man'ut sai ya kawo na'at sai zan annabs shine na'at mahzuf ko muqaddar ammara rayuwa ita ce sifa ce ta ainihin annabs hakika rayuwa ta mai yawan umurta ta bisu'i da mugun a aiki matta'awat bata karbi wa'azi ba ta ji wa'azi daban-daban amma bata karba ba min jahaliha wato wa'azin da ya same ta na daga jahiltarta da ta yi ko kuma rashin karɓa wa'azin min jahaliha saboda jahilta ita rayuwar bi naziri shaibi da wa'azin da hurhura take yi min walharami da kuma wa'azin tsufa don wa'yan abubuwa guda biyu wa'azoji ne guda biyu tun kana yaro allah ya nuna maka har lokacin da ka kai matakin yin hurhura wa'azi ya zo maka tun kana yaro har lokacin da ka kai matakin tsuha shi ma wannan wa'azi ne gare ka to ita rayuwata ta jahilci waɗanga wannan wa'azozan guda biyu wala a'addat min al-fi'l al-jamil haka rayuwar tawa bata yi tanadin wani aiki mai kyau ba sai ba da misali qira daifin kamar abincin bako in an yi bako to ana son ka kula da shi ka yi masa hidima ka taimaka masa saboda ya zo a hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dayfa da ya kasance yana imani da Allah da ranar karshe ya girmama bakonsa kashi ka ga girmama bako ai yana daga cikin alfi'ilul jamil ya an ce kira dayf shine abincin da zaka tare bako da shi da sauran ruwan sha da makamancin wannan to ita rayuwar ta ba ta yi tanadin koda shirya abincin bako ba ne wanne ne bako alamma da ra'asi shi ne wanda ya sauka saman kaina yana nufin farfara domin abin da ya sai kira ta bako saboda da babu ta daga baya ne ta zo da bakin gashi yake da shi tare nan yau da gobe yau da gobe sai kuma ga farfara ta zo kenan farfara ta zama mai zama babu sau da haka akwai farkon da ya kamata a mata na girmamawa shine in ta zo da wa'azi ko ta zo da abu mai kyau ko gargadi a karba to shi rayuwar shi ta karbi wannan ba zaira mu tashimi shi hurhurar da ya sauka ko bakon da ya sauka saman kaina baya majin kunya haka kawai ya zo ya mamaye kaina almuhtashim shine mai jin kunya ya an ce ghaira ko ghairu muhtashimin a ma'ana wanda baya jin kunya don hulhura ba ta jin kunya ta hito ma kowa ko akwai to ka gani ba wanda zai ce gashi shi hulhura ba ta zo masa ba saboda tana jin kunyarsa al-ihtisham shine jin kunya bi ma'ana alhaya to akan karanta ghairu muhtashimi kuma ana karantawa ghaira bi fathi ra ko kuma yi mata dhamma laukuntu da na kasance a alamu ina sani da halin hurhurattawa an nima uwaƙiruhu cewa ko da hurhuratta zo bin ba zan girmama ta ba inda ina da wannan ilimin kamin ta sauka da a ce na san in ta zo ba zan iya girmama ta ba to me zan yi katamtu sirrin da na ɓoye wannan sirri badali wanda ya bayyana gare ni minhu daga hurhurat bilkatami sai in samu kuduji kuduji kuduji wani haki ne wanda ana rini da shi kuma ana mata na lalle da shi to da na samu kuduji gaba ɗaya na zo na batar da wannan farin gashin ya koma baki inda yana da ilimin cewa in kurkuren nan ta sauka ba zan girma mata da ya rashin girmama hurhura shine kana da hurhura amma kana ayyukan sabon Allah kaga baka girmama hurhura ba to shi ne ce da ya san inda ta sauka ba zai girmama ta ba to da ya ɓoye wannan abu don duk wanda warwara ta bayyana gare shi to asiri ne ya turu shi ne bilkatami wasu kuma na fassarawa da lalle amma alkatan kuduji ana kiransa alkatan aka lalle shi ma wanda mata ke amfani da shi shi ma ana kira ne alkatan a larabci malliwa zai lamunce min biraddi da mayar da jimahin rayuwa kangararra mara jin magana shine jima'a wa zai lamince mini mayar da rayuwa mai tsaurin kai mai kangara min ga wayatiha ya dawo min da ita daga halakarta don ta halakata waye gari ba abin da ke kawata ke ba ta sha'awa sai sabon Allah kama turaddu kamar yadda ake mayar da jima'ul khayli kangararrun dawaki dawaki masu tsaurin kai masu kangara billujami da ainihin linzamai duk dokin da ya zamo kangararre to sai kaga an taka mai birki da linzami to kamar yadda ake taka musu birki ana dawowa da su su waɗannan kangararrun dawakin to haka nake son ita ma rayuwa ta mai kangara a mayar da ita daga halakarta falatarun kakka nemi sai ka tsallaka can kasara shahawatiha karya sha'awar rayuwa bil ma'asi ta hanyar sabon Allah karka nemi wannan don shi wani kawai da zaran sha'awar rayuwa ta zo masa sai kaga abin da zai karya sha'awar shine zai saba ma Allah yana shawar kuɗi abinda zai karya shawar kuɗi ya je ya sata in bai dusu yana shawar mata abinda zai karya mai shawar mata ya je ya zina to karka nemi kare sha'awar ita rayuwar bil ma'asi da ayyuka na sabo inna ta'ama hakika abinci yuqawwi yana karfafa shahawatan nahimi sha'awar mai zalincin abinci idan mutum ya zama mai zari mai haɗama ko to abinda zai karya masa wannan shawar shine abinci to haka ita ma rayuwa take in ta zama mai son sabon Allah to sabon Allah ɗina zai karya mata wannan sha'awa din annahimu akan ce rajulun nahimu ko zaidun nahimu ko ar-rajulu nahimu tunan nan mai zarincin abinci ne ko kuma zari dai akan komai ko neman kuɗi ko neman duk wani abu ne wannafsu ita rayuwa ka tafili kamar ƙaramin yaro ne faranta shibihi ne zai baka kamar ƙaramin yaro ne jariri da ke shan nono an haife shi yana shan nono ga mahaifiyarsa in tuhumilhu in ka kyale jariri ya ci gaba da shan nono baka hana mai nono ba uwa ta bata hana mai nono ba to shabba zai girma har ya zamo saurayi ala hubbin riba ko ala hubbin rabai akan wara'un fataha kuma ane mata kasara amma al'afsah shine abin nan fataha ar-raba ba ar-ribai ba ala hubbin rabai zai girma akan son shan nono shi yasa kaji ana cewa an yaye jariri me ma'ana an yaye shi an kawo wani lokaci da uwa ta ta hana masa nono da a ce za ta ci gaba da bashi nono ya shekara ɗaya shekara biyu ta yi tabatu ne to sai ya shekara goma ashirin yana shan nono bai bari to haka rayuwa take me yake so ya nuna maka rayuwa in tana son abu in tana son abu ko da bai da kyau to in baka taka mata birki ba ba za ta taba daina ganin illar wannan abu ba ko da yana da muni amma abu guda ne shine ka hana ta ka kange ta to wannan yau da gobe da gobe sai ta yi ne sai ta bari wa in tafdinhu in kuma kai yaye shi shi jaririn kai yaye shi ma'ana ka hana masa nono yan fatimi asalinsa yan fatim an wami mun an harraka ta saboda wazani yan fatimi sai ya hannu daga shan nono in ka yaye shi ya yayi in baka yaye shi ba kuma ya girma to haka rayuwa take in ka hada ta sabon Allah sai ta daina in ka kyale ta hawa to barna za ta yi maka fasrif hawa ha ka juyar da son rai duk abin da rayuwarka take son ta bi na son rai to ka juyar da ita kar ka kyale ta wa hazir kuma ka ji tsoron an tuwalle yahu ka baiwa rayuwarka shugabanci ya zar rayuwarka ita a shugaba gare ta ka ji tsoron haka in kan mai da rayuwarka ita ce shugaba gare ka ka samu matsala me yasa innal hawa saboda shi so son son zuciya ma tawalla duk abin da ya shugabanta yusmi to sai ya kashe wannan abin aw yusmi ko ya aibanta shi ɗayan biyu ne ya an ce yus bi dhammil ya shine kisa al mautu kenan wal halaku ya an ce ya si mu ya si mu bi sad shi kuma wannan aibi ɗayan biyu ne ko dai abin da rayuwa ya shugabanta ko ya kashe shi ko ya yi masa illa a ba zai kyale shi haka nan ba wa ra'iha ka tsare rayuwar nan taka me yasa domin wahaya fil a'mali sa'imatun ya kamata ba fataha ba nasaba ba an gane kuma yana iya ɗaukar sa'ima sai ya zan hal wal halu ko masu ai hala kauni ha sa'imatan yana iya ɗauka sannan yana iya zama kuma wahaya sa'imatun sai zan sa'imatun ya zama khabara na hiya sai zan hiya shine mubtada duka yana iya ɗauka an gane to duk da wasu kuma sun ce zai iya zama mafa'ulin bihi منصوب نا ورائها فعل أمر ورائها ka tsare rayuwar nan sa'imatan a lokacin da take kiwo sai zama ka gama kolin bihi na ne amma dai zama wasu hali shi ya fi aiwa ra'iha wahaya fil a'mali kauniha sa'imatan ka tsare rayuwar nan taka wahaya ita rayuwar nan taka wa sai ya zama wal hal eh ma'ana alhalin kasancewa ta sa'imatan tana mai kiyo fil a'mali a cikin ayyuka da kasan kana da rakumi ko rahu ko maraka ko in ta je da shi yaji wajen ciyawa ka sake shi kaga hakukuwa ya daban-daban ne zai yi kiyo ne ya dudduba ya ga abincin da ya masa sai ya ci ya ga ciyawa da ta yi masa sai ta abin nan ko ba haka yi kwanin su sai sai ta ci to haka rayuwa take ita ma waɗannan ayyuka da ake yi kamar kiwo ne rayuwa kake yi to kar ka bari ta faɗa kowane irin aiki sai aikin da ka san ba zai halaka ta ba wa in hiya in kaga ita rayuwar nan taka istahalat almar'a ta ji daɗin abin kiyo ko ciyawa ko wani abin da take son ta ci almar'a shine hakin da ake ciyo kiyo abin kiyo na ciyawa to sai ka ga rayuwar taka ta ji daɗin wannan abin kiyo ɗin to fala tusimi kar ka sake ta ta yi kiyo a wannan wurin bi ma'ana duk abin da ka ga rayuwarka tana so tana na'am da shi to ka hana mata shi ko ba haka bane eh me yasa saboda rayuwa galibi an jarabe ta ne akan abin da ba ta so kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya amma to in ga rayuwa ko shi tana karkata ga wasu ayyuka to karka sake ta ta kiyo cikin waɗannan ayyukan din shine fala tusmi domin kam da yawa hassadat rayuwa ta kyautata lazzatan wani abu mai daɗi lilmar'i ga mutum shi ma yana jin daɗinsa sai rayuwarsa ta zo sai ta kyautata mai wannan abu amma katilatan sai dai wannan jin daɗin ko mai kisa ne ga rayuwarta so da ma ake samun haka yi min haisu lam yadri ta inda shi ɗan adam bai sani ba anna summa cewa guba fidda same yana cikin romuwan nan mai daɗi da yake sun ya ci sai ya je ya bada ya rubu sai ya halaka shi kamar duk mai zina zai ce maka yana jin daɗi amma kuma cikin zinan nan akwai wata guba da ke iya kashe shi ko dai ya kamu da yes ko ya kamu da wani rashin lafiya kuma ƙarshe ya mutu ya haɗu da azabar Allah amma lokacin da yake yin zina zai ce maka ne yana jin daɗi to shi ne abin da yake so ya nuna maka waksha ka ji tsoron addasa isa makirce makirce jam'u das waddas shine a turbuɗe aibi ta yadda ko ka zo ka duba ba za ka ga aibi ba shaki kira addas addasa'is kuma aiboba da an ka lullube aka rufe su to ka ji tsoron aibobuka da an ka lullube min ju'in waɗanda wasu suna faruwa saboda yunwa wa min shiba'i wasu kuma suna faruwa saboda cika ciki koshi kowane in yi yawa aibi ne yunwa in ta yawa sai ta zama an aibi sai ka kasa yin komai balma wasu sai ta sasu sata ko zalunci hakanan koshi shi ma in yi yawa sai ya kawo aibi ko ba haka ba ko ya sa maka sala ka je baka son da'a ga Allah ko kuma ya sa maka karfi nami ka je ka saba ma Allah subhanahu wataala to da yunwa da koshi kowanne yana da makirci makirci shi yasa yace wakhsha ka ji tsoron makirce makircen su farubba makhmasatin so da dama ake samun yunwa mai tsanani ita ce makhmasa eh yunwa mai tsanani to da dama ake samun yunwa mai tsanani sharrun ta fi zama sharri min tukhami daga cika ciki eh cin abinci mai yawa shine at-tukham eh mutum ya cika ciki har ya zan yana gyashi in yayi gyashi ma sai abinci ya fito waje shi ake kira al-tukham da larabci to da dama ake samun yunwa mai tsanani ta haifar da ni sharrin da cika ciki bai haifar da shi ba to daga nan malamai suka ce kenan yunwa ta fi matsala sama da cika ciki eh kowane na da illa amma yunwa ta fi tsananin bala'i eh to gara aibin gara aibin koshi da aibin yunwa eh shi yasa karka yi addu'a ka ce to a ce ka zaɓi da yunwa da suka ciki wanne ne ka fi ce yunwa ka zaɓa to akwai matsala wasafrigid dama ka zubar da hawaye min ainin daga idaniyarka ka dintala atuwar da ta cika da hawaye to ka zubar da hawaye kai ta kuka saboda barnar da ka aikata min maharimi saboda ayyukan hurumi na ubangiji ababen da an ka haramta maka ka je ka keta su karka yi zina kayi karka yi karya kayi karka yi yaudara kayi walzam kuma ka lizimci himyatan nadami abin da zai hana maka nadama duk abin da zai hana maka nadama to je ka rike shi domin in ka ga mutum na nadama kaga yayi ne ya yi barna ko da ka ga mutum na da na sani to an samu matsala to abin da zai hana maka nadama sai ka lizance shi wa khalifin nafsa ka saba ma rayuwarka wa shaytana ka saba ma shaytan wa asihi ma kai ka saba musu matukar saba duk abin da rayuwarka ta ce kai karka yi shi duk abin da shaytan ya ce kai karka yi shi don mayau da rani innan nafsa la'amaratun bisu haka Allah ya ambata wa in huma ko da ko su su biyun ko dai rayuwar taka ko shaidan mahabakan nusha sun maka nasiha wadda take fara faran nasiha ma'ana nasiha mai kyau eh ka kalle ta gaganta kalkalkal ba ta da dauda to ko da sun maka nasiha mai kyau fara kal fattahimi ka tuhumince su ka ce kai anya ba yaudara ta kuke yi ba anya shedan zai zo ya ce min in yi kaza kai ka je da yadda yawa annabi adam ya zo ya yi mai rance-rance ya yi masa kaza ya masa kaza daga ƙarshe sai ya faru me ya faru sai na dama ta samu ga annabi adam wala su tsaye min huma khasman kar ka yi biyayya min huma daga shedan ko rayuwarka khasman wanda yake mai faɗa da kai don rayuwa ita ke faɗa da kai shi ne khasmu wala haka man kuma karka yi ɗa'a ga wanda yake mai hukunci idan rayuwarka na faɗa da kai shi ne shaidan shi shaidan alƙali ne hakimi ne ita kuma rayuwa khasam ce abukiyar faɗa ce abukiyar husuma ce duk sannan mutum yake faɗa da rayuwarsa sai shaidan ya zo shi zai alƙalanci to da alƙalin da abokin faɗan duka karka yi ɗa'a ga kowa wasu kuma suka ce hakaman rayuwa rayuwarka ita ce hakan mai hukunci khasman shine abokin husuma shine shedan sai sun kai inkilabi fa anta domin kai ta'arifu ka san kai da khasmi makircin abokin haɗanka duk wanda kake husuma da shi kake faɗa da shi ba sai an ce ma yana da makirci ba kai ka san yana da makirci shine rayuwarka ko shaidan wal hakami kuma ka san makircin alƙali wanda zai zo ya yi maka alƙalanci shine shaidan ko kuma rayuwarka to tunda ka riga ka san makircin su me yasa za ka yi musu biyayya to astaghfirullah ina neman gafara ga Allah min qaulin daga kowane irin zance bila amalin wanda ana faɗa ne ma ba aiki da abin da an ka faɗa na neman gafara Allah daga wannan zancen laqad haqiqa nasabtu na jingina na jingina bihi gare shi naslan na jingina ɗa gare shi lizi ukumi ga wanda ba shi haihuwa kamar mutum ne wanda a rayuwa ta bai taɓa haihuwa ba sai ka samu wani yaro ka ce ɗa nena annasu ana nufin alwalad ɗa to daidai yake da ka yi magana ka ce abu kaza mai kyau ne amma ba ka aikata abu kaza ba ya da kyau amma kai sai ka aikata to shine yake nufi daidai yake kaga ai akwai wauta ka samu wanda bai haihuwa zai ukumin ma'abuci rashin haihuwa ka ce ɗa kaza na shi kaga wannan wuta ne sannan amartukal khaira don na umarce na umarce ka da wani alkhairi lakin sai dai ma tamartu bihi ni ban ban umartu da shi ba ba aikata ba shi a ɗaya nake kai kai ba ka yi daga wannan malamai suka ce ashe bai kamata kai karawa azi da mutane su yi alheri kai baka yi shi yasa Allah ya zargi ya gudawa ta'muruna an-nasa bil birri tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilu Allah ya zarge su lima taquluna ma la taf'aluna kabura makatan inda Allah an taqulu ma la taf'aluna da ayoyi nan da yawa an fahimta yawa saboda haka anan ba wai aya tana magana don wasu suna da kuskure a nan sai su ɗauka ayan tana magana ne kan bai kamata kai umarni da alkhairi alhali kai ba ka aikata ba ba shi aya ke magana ba a gane domin aikata alkhairi gare ka wajibi ne ka gani al'amuru bil ma'ruf umarni da kyakkyawa shi ma wajibi ne kowane kai za ka samu lada kai in ka aikata alkhairi kana da lada haka in ka yi umarni da ai aiki alkhairi kana da kana da lada sannan in baka aikata aikin alkhairi ba kana da zunubi muddin abin nan wajibi ne gare ka haka in ka ga munkari ko wurin da ya kamata kai umarni da kyakkyawa sai ka ke shi ma kana da kana da zunubi to idan ka yi umarni da a yi kyakkyawa kai ba kai ba kaga ka da wajibi guda ko ba haka ba yanzu laifin wa'azi ya tashi a kanka saboda ka yi wa'azi laifin kuma rashin aikatawa yanzu shi kuma yana na a kanka kun gane bambancin ba daidai yake da wanda shi bai aikata ba kuma bai yi wa'azi ba shi zunubi biyu gare shi ga zunubin rashin aiki ga zunubin rashin umarni da aikin alkhairi to da Allah ya ce a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun sannan can da Allah ya ce lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun nan ba Allah yana zargin wa'azin da suka yi ba sa aikata ba shi Allah ke zargi ba abinda Allah ke zargi shine sun ce a yi kaza an gani a su sun ce a daina kaza sannan suna aikata kamar sun ce misali a bar zina kaga sun yi wa'azi kuma sai sun ga dawo sun kai zina sun ce kar a sha giya su sai suka dawo suka sha giya to shine ma'anar kabura makatan inda Allah an taqulu ma la tafalu shine Allah ke zargi abinda sun ka hana wasu amma su suka dawo suka aikata an gani amma in sun hana zina su ba su yi zina ba to ba a zargin su akan in sun ce ya sallah kai ba ka yi sallah su ba su yi ba to ba a zargin su don sun ce ma ka yi sallah sai dai a zarge su don sun ƙi yin sallah sau da haka kabura makatan inda Allah an ta kunu ma la tafa'alu sun ce a yi sallah kuma su sallan nan wajibi ce gare su suka ƙi to zargin rashin sallah shine Allah ke zargi a ba umarni da kyakkyawa sau da haka shi yasa ahlus sunna wal jama'a suka tafi akan cewa in banda mu'tazila da al-khawarij su sun ce dole duk abin da za ka yi wa'azi a kansa sai ka aikata dole na amma ahalus sunna wani jama'a suka ce a'a ko da mutum na sabon Allah yana iya wa'azi ya ce a bari kuma gobe ya je ya aikata amma in bai wa'azi ba ko bai yi ba kaga laifi biyu to wasu da yawa in sun zo sai su sai su samu rudu a nan sai a ɗauka kamar in malami na wa'azi kuma bai aiki da wa'azinsa kamar mummuna abu yake yi a shi yanzu aikin alheri ya rage sabo ma yanzu sai dai ka zarge shi akan wajibi da ya bari ko kuma wani sabon Allah da ya aikata kun fahimta to sai a kula da irin wayannan abubuwa wa mas wa mastaqamtu kuma ni ban daidaita akan hanya ta kwarai ba fama ƙauli laka mi a unhanin zance na gare ka istakim cewa kai ka daidaita ni alhali ban daidaita ba ni na yi mawa'azi ka daidaita akan hanya mai kyau ni kuma ban daidaita to me amfanin magana ta gare ni za ta da amfani to duka wannan dai mubalaga ce eh amma shi umarni da kyakkyawa koyo shi an ka yi shi yana da falala kuma yana da darajarsa sawa'un ka aikata ko baka aikata ba wala wannan duka mubalaga ne wala ta zawwatu haka ban yi guzuri ba nafilatan na wani nafila qabla al-maut kamin mutuwa walam usalli kai hadda sallah ma bana yi siwa fardin in ban da sallar farilla ban nafila walam asumi kuma bana azumin nafila siwa fardin shi ma zaka kaide shi da wannan in ban da azumin farilla shi ma wannan duka malamai suka ce mubalaga ne da tawalu eh ba wai dan ya nuna maka kwata-kwata baya yi ba a su magabata ba sa son in sun yi abu su zo su ce suna yi sai dai su kori su ce ba sa yi eh saboda tawalu eh amma mu yan baya baya muna yi sai mu zo muna muna rara cewa ai muna yi ko sai mu tsaya nan mun dawo wani sati sai mu tashi alfasul salis fi madahin nabi sallallahu alaihi wasallam akan yabon manzo Allah wanda shine asalin makasudin rubuta wannan littafi yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk inda aka fito wannan mukaddima ce kawai akwai tambaya to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh